بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما gode wa Allah maɗauki mai girma da ɗaukaka da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 24 ga watan jumadal akhira a shekara ta 1439 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 12 ga watan uku a shekara ta 2018 a lissafin miladiya za mu tashi darasinmu na 60 daidai a karatun littafin fadl al-islam na shekul islam muhammad ibn abdullahab da kuma sharhinsa da muke bi na malin salih ibn abdulaziz ibn muhammad ali sheikh har yanzu muna kan hadisin da malam ya fare mana sharhinsa makon da ya gabata wato hadisin ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ma inda a cikinsa yake magana a kan mutum uku Allah maɗaukaki yana tsananin fushi da su ko su ne waɗanda Allah ya fi tsananin fushi da su da mai ilhadi a harami da kuma mai neman sunnar jahiliya bayan musulunci su ne aiko? yawwa to ƙarƙashin wannan ɗin ne ma dama muka tsaya kuma ya fara mana bayani akan abin da ya shafi ilhadi mun karanta duk wannan ilhadi a harami me ake nufi da shi za mu tashi da inda yace wa huna mas'alata ne shafi na 81 daidai haka ne ai karanta
يقول الشارع رحمه الله وهنا مسألتان المسألة الأولى هل السيئات في الحرم تضاعف أو لا؟ وما حدود الحرم الذي فيه تضعيف الصلاة بمئة ألف تضعيف الصلاة تضعيف الصلاة بمئة ألف نعم وتضعيف الحسنات وشدة فعل السيئات نعم الصواب الصواب أن كل ما أدخلته الأميال فهو حرم ولا يخص ذلك بالمسجد نفسه يعني بمسجد الكعبة بل كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرم فيه فضل الصلاة وفيه النهي عن الإلحاد والذنب وفيه التغليظ إلى آخر أحكام الحرم Na'am. Tayyib. Ah, saboda fa'ida ne kawo mana waɗannan matsaloli guda biyu saboda ya yi magana akan ilhadi a harami me ake nufi da ilhadi ya fassara mana dai kamar da malam ibnu jarir at-tabari ya tafi zuwa gare shi shine umumin karkacewa da saban Allah kowane iri daga shirka zuwa ƙasa ko daga ƙaramin zunubi zuwa shirka duka kowanne aka yi a harami an yi ilhadi kuma mun yi magana akan bambanci tsakanin hammi da aiki mana mutumin da ya yunkuri zai aikata mummunan aiki a harami ma yana da laifi to nan sai ce akwai matsaloli guda biyu da ya kamata a tattauna a kansu almas'alatul ula ta farko halis sayyi'atu fil harami tudha'afu aw la shin laifuffuka zunubai da miyagun ayyuka su ma ana ninka sakamakonsu idan aka yi a harami mana idan mutum ya yi laifi a haram ana ninka sakamakon abin da zai yi ma'ana zunubinsa ana ninka masa shi sannan wa ma hududul harami alladhi fihi tad'ifu as-salah ne iyakokin harami wanda a cikinsu ake riɓanya ladan sallah da mi'ati alf da cewa dubu ɗari kamar da zai zo mana wata bu'iful hasanati da kuma cewa akwai ana ninka kyawawan ayyuka su ma yaya ake ninkawar ko kuma menene hududin harami iyakokin harami wanda wannan abun yakan auku idan mutum ya yi wani abu a cikinsu wa shiddatu fi'il sayyi'ati da kuma tsananin da ke mutum ya aikata miyagun ayyuka a cikin harami as-sawabu anna kullama adkhalathu al-amyalu fa huwa haram to sai fara da tambaya ta biyu ko matsalar da ya kawo ta biyu maganar hududi kun ga amsa tambayar da ya fara yi halis sayyi'atu fil harami tudaf aw la kun ga ba wannan ce amsar ta ba ai wannan amsar da ya fara da ita ita ce maganar hududi ina iyakoki boda din harami daga ina ne yake farawa ko kuma a cikin wanne wuri ne idan mutum ya yi aikin kirki ko ya yi sallah za a ninka masa daga ina ne shin a cikin masallaci ne ƙwariyar masallaci ko kuwa duk inda aka ce nan iyakokin harami ne ko da ba a cikin haram masallacin ba ne mana a waje ne an gani inda ya shiga cikin hududin harami to sai ce as-sawabu magana mafi daidai anna kullama adkhalathu al-amyal fa huwa haram shine duk abin da miloli suka shigar da shi cikin harami to harami ne ma'ana duk inda aka ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza mil kaza to wannan shine harami ba iya masallacin bane don haka duk inda mutum ya yi sallah in dai a cikin harami ya yi to zai samu wannan ninkin ya shafi shi ko da ba a masallacin harami abin da ke nufi kenan wala yukhassu zalika bil masjidi nafsihi wannan ba a takaita shi da masallacin shi kansa ma'ana ba iya masallacin bane yani bi masjidil ka'bati wato masallacin ka'aba ba shi ake nufi kawai ba bal amma كل ما أدخلته الأميال المعروفة فهو حرام duk abin da wannan miloli alamomi da aka sanya na bodar harami suka shigo da shi to harami ne fihi fadlu sala falalar sallan nan ta shafe shi yanzu da mutum ya je aikin haji sai ya samu masallaci a ya samu sallah a cikin masallacin ka'aba sannan sallarsa take daidai da lada dubu ɗari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar da zai zo mana ko ko sai idan ko ko a ko ina yayi shine abin da yake faɗa anan cewa duk inda yayi in dai a cikin harami ne to anan ne ma'ana zai samu wannan lada insha Allah ta'ala ashe kenan in kana maka ko baka samu sallah a masallacin harami ba inda Ka'aba take a masallatan unguwanni masaukan alhazai shi ma idan kai kayi a cikin harami kuma insha Allah za ka samu wannan lada dubu ɗari. Wani dama shi ne fatawar Malam Sheikh bin Baz, wasu malaman sun ce ba haka ba ya tsaya iya masallaci, amma wasu kamar shi ɗin da wasu sun ammama abin sun ce ko ina insha Allah ta'ala mutum ya sallah zai samu wannan lada dubu ɗari, fifikon dubu ɗari ko da ba a cikin masallaci ba. Sai ce wa fihin nahyu anil ilhadi wa zambi. dangane da wannan ne kuma a cikin wannan akwai hani dangane da ilhadi kada mutum ya yi ilhadi wa zambi da yin zunubi mun ji dai mai ilhadi wa fi taghlibu kuma a cikin wannan hududin inda wannan bodar ta haɗo to magana taghlibi kaurara uquba da kaurara a tsananin azaba dangane da nan ne ma'ana a cikin wannan wurin ne idan mutum ya laifi shi ma ya sha to kuma abin ta nan ya fi matsala wani zai ɗauka sai ya shiga cikin masallaci ne in yi zunubi sannan abin ya shafe shi a in dai kana garin maka ka aikata wannan zunubi eriyar da dai harami yana cikin kana cikin harami to akwai wannan tsaurarawa da kaurarawa da tsanantawa na azabar da za a wa mutum ko uƙubar da za ta shafe shi wato wuri ne mai muhimmancin da mai girman da bai kamata a ce da amma an kai masa wasa kusa da shi ba Allah ne fai gaya mana a Qur'ani inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan Allah ne fa mubarakan wa hudan lil alamin wuri ne mai albarka kuma shine ɗakin farko ginin farko da aka yi wa domin mutane su yi bauta a ciki tunda Allah ya duniya inda ya fara yi domin a bauta masa a ciki shine wannan ɗaki haku dole zama yana da tarihi yana da darajarsa yana da alfarmasa to mutum ya ɗauki ƙazantarsa ya kai wannan wuri ba ƙaramin mummunan abu mutum ya aikata ba akwai alamar rashin ganin girman wannan wuri yadda Allah yake ganin girmansa ko wuri ne da Allah maɗauki ya ambaci wannan falala a kansa kuma shi nan ne alƙiblar musulmi duk inda musulmi zai sallah sai ya kirda dan ina ne ka'aba take idan a kusa yake shi sa ma suka tattauna akan idan mutum gashi ga ka'aba abin da ya fi masa idansa ya kalli ka'aba ba ya kalli wurin sujada ba mu yanzu da muke nesa in za mu yi sujada muna kallon wurin sujada wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam nuna mana abin nan shi yafi amma idan ka je ɗakin ka'aba gashi za ka yi sallah ka kalli ka'abar kai ta kallanta lokacin da kake yin sallah wannan shine daidai kuma ita kallanta ma ibada ne akwai lada da zaka samu kawai kai haka kai ta kallon ɗakin kana samun lada babu wani ɗaki a duniya da ke da wannan falala haka kullum shi sa ba ka samun ko in ce galibi duk musulmi yana sha'awar ya je wannan wuri ko da murnarsa da shauƙinsa ya gani saboda babban abin da zai samu wannan ladan da kuma kankare zunubi da kuma ninka masa lada da za a yi na ayyukan da zai aikata musamman sallah kamar da za mu zo mu ji kuma mun lura har yanzu falaloli da Allah maɗauki ya ambata dangane da aikin haji ku duba aikin haji mai Allah maɗauki ya faɗi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana akai dangane da aikata shi ya ce wal hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa aljanna aikin haji wanda aka yi shi salim alim lafiya lau to ba shi da sakamako sai aljanna a duk inda kake ayyukan da kake aikatawa kana da tabbacin karɓar su ba ka da tabbaci na'am wani zai ce shi ma hajin ai ba tabbas to amma akwai kyakkyawan zaton mai ƙarfi akan irin wannan lada babba da aka sa a kai cewa Allah zai kankare maka zunubi mutum ya dawo fa kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah zai mai da shi kamar yadda uwarsa ta haife shi yadda ka zo duniya ba zunubi to in ka je haji ka dawo haka za ka samu za a mai da kai duk zunuban da yake tsakaninka da Allah duk an yafe maka su ka kaffa gaba ɗaya game da masu abin nan zamani suke cewa born again ko to kamar wannan born again din duk da wannan su abin da suke nufi daban kamar sabuwar haihuwa amma fa banda haƙƙin mutane eh bashin da ka ci kafin ka tafi haji in ka dawo haji ma yana nan akan ka sai ka biya yawwa banda waɗannan zunubi yawwa zunubi da haƙƙin Allah to Allah madauki duk ya share shi saboda kayan haji shi yasa zaka ga magabatanmu suna gaggawar su yawaita aikin haji abdullahi bin umar ya yi haji sama da hamsin a rayuwarsa wasu ma tamanin suke cewa saboda ya rayu tsawo da yawa duk haji sai ya je haka za ka samu yanzu har irin su sheikh bin baz da musu daɗe da rasuwa ba a rayuwarsa har ya rasu a kowace shekara sai ya yi haji malam umar fallata yana ba da labarin adadin hajin da ya yi adadin haji ya yi hamsin da hudu malam umar fallata da uku ina jin kun san shi an asalin na faɗa ta jihar gombe ya daɗe a madina shekara talatin kafin ya rasu yana koyarwa a cikin rauda kujerarsa a rauda take yana koyar da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da fullatini ne har ya rasu ya iya fullancinsa a daurori da jami'ar madina sukan zo nan ya zozo wajen sau biyu ya yi daura kano ya yi a maiduguri tun lokacin ana yi a wancan lokaci har na faɗa ya je garinsu ya gani to yana ba da labari ko malam shek abdulmusin abbad ne ka yake ba da labari a wata lecture da ya bayan rasuwarsa a jami'a da muka halatta yake cewa a rayuwarsa ya yi haji hamsin da hudu ina jin ban manta ba hamsin da hudu ya ambata haji hamsin da hudu duk shekara za a ga yanzu malamin ana cewa ga haji ya zo gaggawa suke su je saboda mai suka sani sun fi kowa sanin wannan ladan da ke gaskiya ne akwai wahala akwai wahala firmutsin mutane abubuwan da zaka shaka na iska iri iri wahalhalu a tunkuɗe ka nan da sauransu amma kana dawowa gida ana cewa an fara biya sai ka fara jin zaka fara so su aljihunka baka tsoron ka je ka sake biya ko ba haka bane za ka ji ina ma in sake koma baɗi ma ka sake koma to haka Allah maɗauki haka ya faɗa masabatan linnasi me ma'ana masabatan linnasi makomar mutane ma'ana faj'al af'idatan nasi tahwi ilayhi gani ka sanya zukatan mutane ta rika karkata duk zuciyar mutum musulmi ka je yana karkata yana sha'awar ina ma ya koma wannan wuri wuri ne da ya kamata mutum ya sha'awar komawa kowace shekara in bai samu dama bai ji damuwa ba dan komai ba ladan da zai samu a wannan wurin in ya je kamanta da duk wahala wahala ai a ko ina za ta iya samun ka kuma sannan yanzu ka duba ma yanzu abubuwan da an sauƙaƙa su hotel ɗaki AC ko ba haka bane filin arfa AC mina AC duk cikin natsuwa in ka ranar da zaka sha galibi ka fito daga wani wuri zuwa wani wuri ko a tafiye tafiye da za'a mota duk da zaka je duk bas din da zaka shiga akwai air condition a ciki abubuwan sun yi sauki amma duk da haka ba ka rasa wannan wahala saboda ɗabi'ar aikin ce a samu wahala to nan kar ta tsorata ka kar ta dame ka ladan da za ka yi a cikin ibadar da kake ciki yardar Allah in ka same ta ta wannan karan sau ɗaya shikenan ka gama da komai a duniya Allah ba mu yardarsa Allah ƙara mana wato ba da damar a sauke duk waɗannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa al-umratu ila al-umrati kaffaratu lima bainahum tsakanin umara da wata umarar Allah ya kankare maka zunubi duk abin da kai shi ma sai Allah ya kankare in ma baka yi haji ba ka je umara to kana yin wata umarar to duk abin da kai tsakanin waccan umarar da wannan Allah ya share maka ita an yafe duba da zunubai suke ta karkadewa kamar yadda ganyen bishiya ke karkadewa da bazara haka Allah madauki ke domin dama lamarin nan nasa ne kuma tunda ya faɗi wannan manzansa ya faɗa to abu ne mai sauki a wurinsa akwai maganganu daidai shi sa in kai koyi da magabata zaka ga abin alheri insha Allahu ta'ala kuma ba ka nadamar ayyukanka ba to mu je to nan tambayar da yake shine a yace ila akhiri ahkamil haram har zuwa ƙarshen hukunce hukuncen harami yace wa yadullu lidhalika daga cikin abin da ke nuni akan haka qaulullahi jalla wa ala fadin Allah madauki da yake cewa yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi suna tambayar ka dangane da ashaharil haram wato wata mai alfarma yin yaƙi a cikinsa ƙul ka ce italun fihi kabir yaƙi a cikin wata mai alfarma babban laifi ne kabir din ana nufin babban laifi ma'ana laifi ne babban abu ne na saɓawa Allah wasaddun an sabilillahi وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله أما كنجي حنير الله أهنا متانيس مسلمتا وكفر به دكما كافر سوى الله ngane yawa wannan bihi din tana koma zuwa ga lafzul jalala da yace wasaddun sai sai an sabilillahi to kufrun ma'tufun ne akan saddu sannan kuma bihi din tana koma zuwa ga mudafun ilaihi na sabilu na sabilillahi ma'ana shine lafzul jalala ma'ana kangare mutane da hana su hanyar Allah da kuma kafircewa Allah wal masjidil harami da kuma saddun anil masjidil harami shi kuma nan abin da ke koma kenan kange mutane daga masjidil harami a hana su ko a kore su a sa su hijira ta tilas wa ikhraju ahlihi da fidda mutanen da suke yan maka ne da manzon Allah sallallahu alaihi da mu'minai kenan a fidda su daga makka minhu daga wannan harami din akbaru inda Allah shi yafi girma a gun Allah fiye da yaki a cikin watan wata mai alfarma kun gane yadda zancen yake mana kafirai ne annabi sallallahu alaihi a cikin sahabbai an samu lokacin da a wata mai alfarma an kashe wani alhadrami wani daga cikin mutanen makka wanda kuma a wata ne mai alfarma laifi ne a yi yaƙi a lokacin to an tura sariya sun kashe wani shine mushrikai suke cewa to ai ku kun sani a doka suke yawa musulmi kamar gori a doka a tsari a wata mai alfarma ba a yin yaƙi dan me za ku zo ku kuma ku yaƙe mu bayan wannan watan ba a yaƙi a cikinsa kaga kun manta sun manta cewa su saboda tsabar keta dokar Allah a wata mai alfarma cewa ba a yakin in suna son su yi yakin ma fa sai su canza watan suna ga watan mai alfarma sai su canza su bashi wani sunan daban shine annasi'u wanda Allah madauke faɗa a cikin suratul tauba innaman nasi'u ziyadatun fil kufri to su fa laifin su kenan su kafirai in suna son su yi yaƙi a lokacin da suke so ko wata ne mai alfarma sai su ce a wannan watan ba shi ne watan rajab ba sai su yi runto ka san runto ai yawwa kana ganin iri iri ai ma wayo yau sai a ce ba wannan ba rajab ba ne sai su ce ai wannan sha'aban ne ko su ce wani watan ne daban wanda babu wannan dokar a kan sai su ce kawai don haka mun yaƙi mu to shine nan suke cewa musulmi dan me za ku yaƙe mu a wata mai alfarma sai Allah ya saukar da aya sai ba su amsa e ɗin laifi ne yaƙi a wata mai alfarma amma a kange hanyar Allah a hana musulmi su musulunta sannan kuma a kafircewa Allah aje ana shirka sannan kuma a hana mutane shiga ɗakin ka'aba da masallaci mai alfarma da fidda mutane daga ciki wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a sa su yi hijirar dole to wannan laifin akbaru indallahi ma'ana yafi girma a gun Allah fiye da wancan ku da kuke cewa an muku kun gane ayar yanzu yau to nan ba dai darasin tafsiri bane yace min hudun nan yani min al-harb ina nufin wato fidda mutane min al-harb yace fa hal hum kharaju min masjid al-haram nan abinda malam yake so mu duba shi ne ba tafsirin ayar muke yi ba amma maganarsa ita ce al-masjid al-haram da aka faɗa a nan shin ana nufin masallaci da yake kewaye da ɗakin ka'aba iya wannan wurin ko kuwa tun daga shi cewa wa ikhraju ahlihi minhu wa na ce yace mene wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu da kafir cewa masjidil haram ko kuma saddi daga masjidil haram da kuma fidda ma'abotansa daga cikinsa to nan waɗanda aka fitar sahabbai kenan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da su suka yi hijira daga ɗakin Ka'aba suka fita ko ko kowa daga gidansa ya fita daga gidansa ya fita amma kun ga an kira shi ikhraju ahli minhu minhu din nan ai kun ga zaka dauka daga masjidil haram ne alhali ko su manzo Allah sallallahu lokacin da suka fita hijira ai kowa daga gidansa ya fita ba daga masjidil haram ba tunda ku haka ne ashe al masjidil haram din yana nufin makka da ariyarta shi ne kawai abin da ke so a yi istinbatsi daga wannan yau to shi ne ke cewa fahal hum kharaju min masjidil haram shin sun fita ne daga masallaci am kharaju min makkata koko daga makka suka fita kharaju min makkata sai ba da amsa ce daga makka suka fita ashe kenan al masjidil haram abin da ake mai shi shine makka baki da wa ikhraju ahlihi yani ahli al masjidil haram ma abuta al masjidil haram fidda su minhu ya'ani min al-masjid al-haram inna ma kharaju min makkah wannan me mai tawaki kullu wahidin kharaja min baitihi ko wanne daga cikin su ya fita ne daga gidansa a kuntina da aka yi hijira ko ya aka yi a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita dama ya tura wasu daga cikin sahabbai suka fara yin gaba ranar da shi zai fita lokacin garjin zafin rana dab da azhar kafin azahar ta yi tsananin zafin rana shi ne ya zo gidan sayidina abubakar sayidina abubakar aisha take cewa bata taba ganin manzan allah sallallahu ya zo gidansu a irin wannan lokacin ba galibi yakan zo da hantsi yakan zo da yamma duba shi manzan allah sallallahu saboda abotar da ke tsakaninsu da abubakar yana zuwa gidansa yana yawaita je gidansa to tace a wannan lokaci ta gan shi ta ce shi ne ya gaya wa sayidina abubakar maza maza su shirya za su fita lokaci kaza lokaci kaza suka kintsa lokacin da za su fita to a wannan lokaci suka kama hanya suka fita ta inda ake tsammani sai suka canza wata hanyar suka bi ta wani wurin lokacin su mushrikan maka sun tsara sun ba da cewa duk wanda ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da rai ko ba rai raƙumi ɗari ko ai kun san dai wannan kisa har zuwa ƙarshe to wannan fitar kun ga dai daga ina suka fita daga gidan manzon Allah sama da kuma gidan sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an to yace kullu wahidin kharaja min baiti la min khususil masjidil ka'bati ba daga masallacin ka'aba a keɓance suka fita ba almudaru haula alka'bati almudari haula alka'bati wanda yake kewaye da ɗakin ka'aba shine almudar wanda aka gina shi ya zagaye ɗakin ka'aba ba daga nan suka fita ba kowa daga gidansa ya fita lalla wani zai ce to ai yanzu ɗakin ka'abar ya haɗe duk gida to ai mu ana zancen daɗin ne daɗin da ai ɗakin ka'abar yana nan ko gidan kowanne daga cikin sahabbai kuma gidansa shi ma yana nan kuma daga gidajensu suka fita amma aka kira gidajen nasu masjidil haram an gane saboda abin da ake ishara zuwa gare shi ba masallacin ba ne ka'abar ai abin nan haramin ake nufi yawwa to sai ce la min khususi masjid al-ka'bati al-mudari hawla al-ka'bati wa kadhalika qawluhu ta'ala haka nan fadin Allah madaukaki da yake cewa subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla sarki ya tabbata ga wanda ya yi tafiyar dare bi abdihi da bawansa lailan cikin dare min almasjidil harami daga masjidil haram ila almasjidil aqsa zuwa masallacin aqsa da ke falastin alladhi barakna hawlahu wanda muka yi albarka a kewayensa to malam yace wa annahu usriya bihi min baiti ummi hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ran da aka dauke shi din aka yi Isra'i daga dakin daga gidan Ummu Hani aka dauke shi ba masallacin ba Ka'aba ya je aka zo aka dauke shi aka tafi da shi a abin nan Isra'i yana gidan Ummu Hani to gidan Ummu Hani kuma ba ba cikin Ka'aba bane kun ga ashe kenan tunda aka ce min al-masjidil haram ashe inda ga ina ake nufi Makka ake nufi Allah ta an gane zancen to sai ce kama huwa qawlu aksari ahli tafsir kamar da yake wannan shine ra'ayin mafi yawan malaman tafsiri wa hadithu Anas alladhi fi sahih wa hadithi Anas ko da kuma hadithin Anas alladhi fi sahih wanda ke cikin sahih Bukhari ila ghairi dalika min al-adillati da kuma dai dalilai da dama da suka nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga gidan baitu ummu hani akai Isra'i da shi yanzu dai kun gane abin da malam ke so ya kai gare shi cewa falalar ninka sallah din nan tana shafar ba iya wanda ya sallah a masallaci bane a'a duk wanda ya sallah cikin area harami haka nan kuma wannan magana tsanantawa da kaurarawa dangane da laifin da mutum zai aikata shi ma ya shafi duk area harami ne ba iya almasjidil haram a dakin ka'aba da masallacin da ya kewaye shi ba almas'alatu thaniya mas'ala ta biyu daga cikin matsaloli dama guda biyu yace ko halil hasanatu tudha'afu jami'an am annahu tudha'afu salatu shin duk kyawawan ayyuka su ma ana ninka su ko kuwa sallah kawai ake ninkawa a wannan wuri idan mutum ya aikata aikin kirki ai mun gane tambayar yau lil'ulama fi dalika aqwalu malamai suna da maganganu da yawa akan haka asahhuha to tunda matsalolin wannan da zai faɗa matsaloli ne na fiqhu galibi zaka je ka nemi littafan fiqhu haka nan a cikin littafan tafsiri sun yi ishara zuwa ga wannan amma shi nan abin da yake so ya faɗa abin da yafi inganci zai kawo yawa yace asahhuha magana mafi inganci anna tad'ifa bi mi'ati alfin innama huwa khasun bis salati maganar a ninka wa mutum dubu ɗari to ya shafi iya sallah ne sallah ce li'annaha hiya allati warada fiha dalilu domin dangane da ita ne aka samu dalili akan haka tare da cewa mutum zai samu ladan falalar makani saboda sharafin makan mutum yana samun ladan sharafin zamani saboda sharafin zaman ko kamar da mutum yake samun ladan niyya saboda sharafin kyawun niyyarsa wannan wani abu ne daban amma abin da ake faɗa ninkin dubu ɗari wannan bai zo ba sai a maganar sallah ba a kowane aiki za a baka dubu ɗari shi ne abin da ke magana a amma ba a nufin sauran ayyuka ba a ninka su gwargwadon dama ai asali man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha to zai yiwu a iya ƙara ma ma sama da goma saboda makani bigiran amma dai magana dubu ɗari wannan ya shafi iya sallar shine abin da malam yake so ku gani insha Allah an fahimci abu yau yau banda sadaka da sauransu qala alaihi salatu wassalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa almasjid alharam wannan na dauko muku ainihin yadda lafazin yake a bukhari shi malam ya faɗi wannan da yake da bakinsa a cikin darasi ya faɗi wannan amma yadda yake a bukhari shine da kuka ji na ambata salatun fi masjidi hada salla a masallacin nan nawa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairun min alfi salati haka yace khairun min alfi salati tafi salla dubu fi ma siwahu a wani masallacin wanda ba shi ba illal masjid al-haram illal masjid al-haram za ka yi nasba ga wannan al-masjid saboda istisna'i ne musbat ga mufarrad ba illal masjid al-haram sai masallacin mai alfaru wannan me yake nufi musa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan dangane da masallacinsa idan mutum ya yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu da za ka yi kai sallama nan malami sun ambaci hadda nafila ba iya farilla ba har nafila in dai kai a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tafi kai sallah irin wannan irin wannan har guda dubu a wani masallacin wanda ba wannan ba amma banda na Ka'aba shi na saladan daban yake shi abin da yake nufi ba yana nufin shi bai kai haka ba ma'ana yanzu sallan nan aina muke yanzu a nan garin dutse haka idan kana kowanne gari duk inda za ka yi ba madina ba to sai ka yi sallah a nan ɗin ko a wani wuri ta kai dubu sannan za ta kai ladan guda ɗaya da za ka yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dan me mutum ba zai kwaɗayin ko duk kowane lokaci ya samu dama ya je ko dan wannan sallar ko ba abin falala ba ne abin falala ne ba ka kallon dukiyar da za ka kashe a kan wannan abu abin da za ka kallo aljannar da Allah ya ma alƙawari kuma ladan da za ka samu in ana ba da lada ashirin da bakwai tare da liman to sai a ninka maka sau dubu in kai a na masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ashirin da bakwai sau dubu dubu ashirin da bakwai wannan kowace sallah kai ba fa rana ɗaya ba a zahar haka za a yi ma to ka gaya mun wanda yake yin abin nan a sunanin ratiba duk a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi ya yi raka a fajiri ko a yi asuba da shi sannan ya zo ya hudu kafin azahar ya yi azahar ɗin ya yi biyu bayan azahar ko a wata riwayar hudu ya zo tahiyyatul masjidi a kowanne zama zuwan shigowarsa masallaci duk zai tahiyatul masjid haka zai la'asar tahiyatul masjidi ya zauna a zo a yi sallar la'asar ya koma a yi magariba ya zo ya nafila bayan magariba ya zo ya yi isha'i la'alla ya shigo shi ma daga gida ya koma gida ya yi alwala ya zo ya tahiyatul masjidi a yi sallar isha'i sannan ya yi nafila bayan isha'i dan Allah ku lissafa ku gani adadin rako'in da zaka to duk sallar da kai wannan za a ninka ma ita dubun ta dutse dubun ta kano dubun ta najeriya dubun ta china dubun ta ko'ina duk inda ka je sai ka yi wannan sau dubu sannan za ka samu wancan shi sa Allah maɗauki ya keɓance waɗannan wuraren da alherai da albarka da yawa daga cikin ni'imomin da Allah ya yi wa wannan wuri shine ko mulkin mallaka na ƙasashen turawa wanda suka yi 18 wani abu ko sabintin wani abu suka fara mitin su gutsutsura kasashen duniya hankalinsu bai kai wannan gurin ba ba don komai ba saboda a lokacin ba komai ba su ga wani abin da su je samu ba daga su sai dabinan su sai raƙuman su lokacin ba a samu fetur ba fetur 1970 aka samu 70s haka da farkon abin nan kafin 70s da kaɗan shine har suka zama wani abu shi yasa Allah ya sanya wurin mai wahalar zuwa duk wanda kaga ya je to neman ladan ne da ma ya kai shi ba gun iskashin bane ba gun ka je ka ji daɗi bane da haka in ka sa dama sai ka ji daɗi to shine zaka sha wahala ka sa dama ibada ka tafi duk abin da ya same ka tun daga tsarin shirye-shiryen tafiya daga nan zaka fara jin wahala ko fitowar biza tsaraba iri-iri yau a ce kaza gobe a ce kaza dukka da wannan ya dame ka abin da zai dame ka ladan da zaka samu ya ninka waɗannan wahalar duk da zaka sha ko ba haka bane to ka zo kuma ka ga masjidil haram shi kuma yanzu Allah kuma ya faɗa na lada a kansa shi idan kai sallah wannan ko raka'a biyun ko hudu ko wacce ce za a ninka maka ita sama da wadda kake a dutse ko a Kano ko a China ko a ina ne ko a India ko a ina sai ka yi sau dubu ɗari sannan ka samu ladan guda ɗaya da kai a can duba bambanci tsakanin ita kanta madinan da maka ko wancan dubu wannan kuma dubu ɗari ɗari bambancinsu shi sa nake cewa makon da ya gabata sai kai mamakin wai ga wani mutum yana zaune a maka shekararsa talatin arba'in isi maka bai taɓa shiga wannan ko ka'aba ko ɗawafi ya je la'alla wannan abin nan fassarar cewa duk inda kai kana da wannan ladan zai iya ɗaukar wannan eh suna faɗin wannan cewa ai tun da duk inda kai ma yana nan to wannan ba mu inkarin haka suna faɗin haka suna faɗi gaskiya ne to ko da wannan ne ladan ɗawafi kuma ba shauƙin ka ga ka'aba kana cikin maka kai shekara talatin baka je kayi ɗawafi ba shin ai shi ma wannan abin mamaki to Allah zai kyauta na tsoron ka me yawan wannan masu zama ba izini kenan za ka samu wannan kuma yana zaune da izininsa da komai amma hankalinsa a wani wurin yake Allah subhanahu Allah ya ƙara kimsa mana fahimtar abubuwansa to mu je ina ne na tsallake ku a yawwa to sai ce kama fi sahihi kamar yadda yake a cikin sahihi wannan hadisin na ambata mana muttafaqun alaihi daga hadisin Abu Huraira shine wannan salatun fi masjidi hada خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام باب سواه من المساجد إنما باب إتا كما في الصحيح وفي غيره هكذا أتكون wanda ba sahih ba ma'ana ba sahih ba yana nufin ba bukhari da muslim ba amma hadisi ne shi ma sahih salatun fil fil masjid al haram amma yadda yake shi wancan as-salatu fil masjid al haram lafazin ibnu majah da kuma Ahmad a Musnad daga hadisin Jabir ibn Abdullah shine wannan as-salatu akwai alif da lam fil masjid al-harami bi mi'ati alf salah mun gani bi mi'ati alf salah daidai take da sallah dubu ɗari sallah a masallacin Ka'aba a Makka to daidai take da sallah dubu ɗari a wani masallacin wanda ba ita ba a ya ce fi ma siwahu shi ma kan alfi salanin hadisin ya ƙari kusa iyaka ne fi ma siwahu min almasajidin babu shi a wata ruwa ne daban sai ce fa hadha khassun bis salati to wannan da ya lada ya shafi sallah ne bai shafi dukkan ayyukan da'a ba amma umumul hasanati amma sauran kyawawan ayyuka da mutum zai aikata sai ce fa inna ta'ata fihi لشرف المكان أفضل من الطاعة في غيره ngani awwa kai aikin da'a a maka kai a madina ya fi kai a wani garin a duniya wanda ba su ba don me don falalar wurin awwa kamar da an bata mana don falalar wurin musamman kuma kamar da muka faɗa maka wanda ya gabata in ya zama a watan wata ne mai alfarma da watan ramadan shi ma kun ga an haɗa sharaful zamani da sharaful makan ko duk alheri a sai ce wa yuqabilu dhalika sayyi'a to mummunan aiki shi ma yana fuskantar wannan ma'ana fuskanta shi ma kamar yadda wannan ake shi ma wannan yana samun haka fa inna sayyi'ata lalle mummunan aiki mutum ya je ya laifi bittifaqi ahli ilmi malamai sun ittifaqi akan haka fil haram mutum ya je ya laifi a harami ashaddu min as-sayyi'ati fi ghayrihi ya fi tsanani akan yayi a garin su ko a wani gari daban wanda ma ba nasu ba muddin dai ba wannan wurin ba ma'ana ka yi laifi a garinku ko a ƙasarku to tsananinsa bai kai tsananin ka je maka kai ba wannan mun faɗe shi makon da ya gabata to sai ce lakin sayyi'a a ilakin halis sayyi'atu tudha'afu to tambayar anan ita ce yadda ake ninninka kyawawan ayyuka a ninka sallah dubu ɗari ko sauran kuma ayyukan da'a a ninka su gwargwade da Allah ya so to shin miyagun ayyuka su ma ana ninka su ko ba a ninkawa ga tambaya ya'ani yuktabu alal insani idza fa'ala sayyi'atan fil harami yuktabu alaihi sayyi'atan idan mutum yayi aikin laifi a harami shin ana rubuta masa laifuka biyu ma'ana a ninka masa kun ga ninki sau ɗaya kenan ko kuma ninkin ma fiye da haka ana yi ko ba a yi me za ku ce ana yi hmm? to ga amsa ita aljawabu annaha la tudha'afu jawabi shine ba a ninkawa mummunan laifi ba a ninka shi eh akwai tsanani dai amma ba ninkawa ba an fahimci akwai bambanci kuma dama tsakanin wancan da wannan yawwa wa man qala min ahli ilmi anna as-sayyi'ati tudha'afu ala nahwi ma ruwiya an mujahidi ba ibnu abbas ba nan ya sa ibnu abbas riwayar daga mujahid ne yace wanda ya fada daga cikin wanda ya fadi daga cikin malaman ma'abuta ilimi ma'ana malamai daga cikin malamai wanda yace miyagun ayyuka ma ana ninka su gwargwadon yadda ya zo a riwayar da aka ruwaito daga ibn a daga mujahid kuma dai la'alla wasu sun dangana ta zuwa ga ibn abbas kasancewar mujahid ɗalibin ibn abbas ne kuma dukkan riwayoyinsa na tafsiri daga ibn abbas ne ya fahimce su don yana cewa ya sauke alƙur'ani gaba ɗayansa mufassaran a gun a hannun ibn abbas duk gaba ɗayan daga farkon ƙur'ani har ƙarshensa kuma a yanzu nan akwai tafsirin mujahid yana nan an buga shi juz'i biyu babba haka eh yana nan an buga shi to mutum yana son tafsirin da aka roto daga mujahid zai iya bincikawa ya gani ɗalibin ibn abbas ne to anan an ambaci ibn abbas amma sahihi dai daga mujahid aka rubuta sai ce fa inna hadha laysa bi sahih malam yace wannan ba shine ingantaccen zance ba cewa ana ninka muyagun ayyuka ba haka bane wa khilafu an-nass kuma ya saba wa nass fa inna Allah jalla wa ala Allah madaukaki ya qulu fi ayatin makkiyatin ga abin da ya faɗi a wata aya da kuma aya ce ta maka a maka aka saukar da ita Allah ce waye subhanahu من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون wannan ayar kuma a maka aka saukar da ita kuma ba a shafe ta ba don haka barin abun a haka cewa miyagun ayyuka ba a ninka su amma dai akwai tsananin uquba to shine yafi wannan shine zance mafi kyau mafi karfi kamar da malam yake ambata yace wa hadhihi fi suratul an'ami wannan a suratul an'am ne wa qad unzilat fi makkata an saukar da ita ne a makka ai kun san fasarar aya kowa ya sani man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya aikata ya zo ran kiyama gashi da aikin kyawawan ayyuka to falahu ashru amsalha duk abin da ka aikata kana da ladan kana da ladan irin wannan aikin guda goma ma'ana za a ninka maka sau goma mun taɓa ambata wannan wata magana anan akan wannan ko mu daina cewa duk abin da kai za a baka lada goma don ba haka ayat ta ce ba ba lada goma za a baka a'a aikin ladan da ake baiwa wannan aikin guda ɗaya to irinsa goma za a baka shine abin da aka faɗa falahu ashru amsaliha haka idan kai aikin sallar jam'i a masallaci wanda ake bada lada 27 daraja 27 ko to ninki bakwai ai ninki goma ta za a baka kaga 27 sau goma 270 shine abin da ake nufi ba lada goma za a baka ba ka samu bin an gane abin daga kowanne aikin kirki in kai ana duba lada nawa ake bayarwa to wani mun sani wani ba mu sani ba to gwargwadon yadda Allah ya sani in a sadaka in ka baiwa mutum sassafe da kyakkyawan niyya da nufin ya ciyar da iyalinsa in ta fita dare lada misali to irin ladan da za a bar in ɗari ake bar a wannan wancan kuma saba'in da biyar to wannan ɗarin sau goma za a baka shi ne abin da ake wannan akwai rahama a cikin babu rahama babba tare fa da cewa ladan Allah guda ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikin ta duk abin da muke kokowa fa akan duniyan nan ai ta rikici akan abubuwa za a samu kaza ai ta faɗa wannan ya kashe wannan ma saboda matsayin duniya ko akan matsayi akan zaɓe akan kujera ta aiki a ofis akan wani abu akan kasuwanci akan gado makotaka wani ya kashe wani duk saboda ya samu me wannan gidan na duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wurin da ake aje bulala a aljanna yafi duniya da abin da ke cikin ta daraja wurin aje bulala kawai a aljanna kaga bulala haka take siririya haka za a aje ta a ƙasa wannan wurin yafi duniya da abin da ke ciki don Allah don me za mu zo mai ta faɗa akan duniyan nan ba mu nemi lahira ba an fahimci zancen nan Allah kyauta to shine sai yake cewa wa man ja'a bis sayyi'ati wanda ya kuma ya zo da ma'ana ya aikata as-sayyi'a mummunan aiki guda ɗaya fala yujza illa mithlaha ba za a saka masa ba sai da kwatankwacin wannan abun mana in zunubi ɗaya ake bara iyashi za a bashi me ake barwa iyashi za a bashi an gane guda ɗayan nan haka za a bashi sayyi'a saboda ya aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunce su ba cikin duk abin da suka aikata ba za a zalunce su a hana su ladan abin da suka cancanta ba ba za a zalunce su ba a dora musu laifin da ba su aikata ba shine abin da ake nufi to shine yace wa hadhihi fi suratul an'ami وقد أنزلت في مكة wani daga cikin malamanmu yana ban labari ya ce kun san dai malam jaza'iri ko kuna jin malam jaza'iri wata rana malami na wanda sufa bai zaɗi na makocinsa ne ina ji na taba ku kisan nan ana malami na malam sa'udul khalaf ga gidansa ga gidan malam abubakar jabir aljazair duk sati idan na je zaman supervision gidansa muke zama to idan na je gidan nakan tambaye shi ya sheikh to wata rana sai muka yi sallar azahar a masallacin unguwar dan ya ce in zo in sallar azahar sai mu fara aiki ina zuwa da muka yi sallah sai nake tambayar sa ni ya labarin sheikh abubakar jazairi na ji ma ban gan shi dama ai baya sallah da ku a nan tun daga masallacin kusa da gidansa shine sai ce ai ina shi baya sallah a nan yace ai kullum a harami yake sallah mana a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa akwai duk sati alhamis bayan azhar sukan shiga su gaishe shi a dan tattauna tattaunawa ta addini to shine wata rana ya yi sallar azahar za su yi wannan zaman sai ya yi ya makara sai ya sallar azahar din a masallacin unguwa suka shiga shi ne yake ba su labari ice washe bayan sun yi ne da sati sai suka zauna sai ke ba su labari ice ai wani abu ya faru gare shi da ya sa shi damuwa suka ce me yace ran da ya misin sallah ɗaya a masallacin manzon Allah sallama bai same ta ba da ya yi sallah a wannan masallacin unguwar to irin baccin da suke na al'ada na bayan azahar na rana din nan kailula yace yana kwanciya yayi mafarki wallahi ce sai mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaye sai shi ya Abubakar lima limaza jafautana dan me kai kai nesa da mu shine jafautana kai mana jafa'i ma'ana kai sallah a wani wurin ba a masallacin manzo Allah wani fa babban malami ne ba ba zai karya irin wannan ta ta dajjalai masu neman duniya ba yace wallahi tun daga ranar bai sake sallah daya a wannan masallacin unguwar ba gashi yanzu tura shi ake a kujera sani na ma da yana yana kwance a IC ICU ya dade a kwance a nan in dai yanzu ba ya fito ba to kullum sai an tura shi ta kai fa yanzu kujerarsa inda yake darasi shekaru da yawa sama da arba'in yake darasi a kanta tura shi ake in an je dama baya sauka ya hau kan wani kujera a kan wheelchair din a nan ake turo shi a nan zai zauna yanzu maganarsa ba a fahimta amma ya dage sai ya zo haka zai zo ɗalibi yana karanta littafin kawai yana gyaɗa kai littafin ake karanta ko ɗaliban suna ji ba abin da yake iya cewa amma shi shi ba zai daina ba sai ya mutu to ku duba ku gani yadda waɗannan mutane su a gurinsu damuwarsu shine wannan ladan da suke hange kuma sun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya faɗa dangane da wannan ladan yanzu in ba mutum ya yarda ba yaushe har zai mafarki har annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa magana kuma ba ƙarya bane gaske ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam kun san hadisi ne shi su suka ma koya mana cewa ba a ganin sa ma'ana duk wanda ya ganshi ba shi dan ya gani ba shi ya gani hakikatan Allah maɗauki ya taimake mu mu dace da kyawawan ayyuka. Na'am, i wannan ya nuna bai shafa ba, yawwa. Saboda dama wancan nassin ya shafi iya maganar makka. Kuma shi yasa wata rana an tambayi malam Muhammad al-Amini Shinkiti. Idan mutum ya zo masallacin Madina, sai sahu ya jawo har ya fito waje, zai samu wannan lada ya shiru sai ce narju muna fata ka gani da da nassi akan cewa ba iya masallacin ake ne ba da wannan zai to galibi dai abin suke ambatawa ke eh dole mutum ya samu ya shiga ciki amma in aka yi expanding masallaci kuma to duk inda ya je to cikin masallaci ne wannan kuma sayyidina Umar ya sa wannan ka'idar lokacin da ya bude da masallaci ya ce da masallacin mu fadinsa zai kai garin Sana'a Yaman to duk wanda ya salla a ciki a masallaci ya salla yau sai mu samu inda zamu samu to mu yau mu karasa nan wurin sai ce lakin qala shaykhul islam ibn taymiyah ga wani sadiqiqin wani kokari na ibn taymiyah saurara ku ji mal ibn timiya ce fit tawfiqi baina kalami ahli ilmi fi zalika wajen kokarin ya hada maganganun malamai ya sa su daidaita da juna ya harmonizing din maganganun da ake ga kamar akwai sabani an gane tunda mun mun kula ai ga akwai sabani a maganan ta wannan da aka roto daga mujahid cewa ana ninka miyagun ayyuka ko shi da kuma nan abin da malam ya faɗa shi ne ba a ninka miyagun ayyuka domin ga aya abin da ta ambata an ga akan wannan ne yake faɗa sai ce to ibnu taymiya yana cewa inna sayyi'ata fil haram aikata mummunan aiki a cikin harami yudha'afu iqabuha kayfiyatan la miqdara ana ninka uqubar wajen kaifiyar yadda ake uƙubar la miqdaran ba gwargwadonta ba ba adadi ba yawwa ba yawa ba ƙarfin da tsananinta yawwa an fahimci abin shine kaifiyatan la miqdaran wal iqabu dama ita uquba qad yakunu min haythu al adad wahidan ta bangaren adadi za ta iya zuwa guda ɗaya akai maka akai wa mutum azaba ɗaya لكن الكيفية مختلفة أما إذا دائمك تبنبنت وقد يكون من حيث النوع واحدا تبنغل النوع ما زي يزما بدا ديتي نوع ديتي لكن من حيث الكيفية مختلفة تزما تاسابا تبنغل ينين يدا أكي to shine sai kawo misali falaysat masalan yanzu misali falaysat ad-darbatu kad-darbati ba kowanne duka ne kamar kowanne duka ba ko yanzu da aka ce misali a sama ko a nan yau bulala kun ga yau da ta tsimma daban doruna daban haka nan shi kansa mai yin da siriri iri na yi maka da wani mai jiki ƙato yi maka ai kaga akwai bambanci ko ba haka bane to kaga kaifiyatan ta bambanta koda ta bangaren adadi ita ce shine abin nufi ewa yace falaysati darbatu kadarbati wa laysati las'atu kallas'ati haka nan saran maciji shi ma ai ba kowane iri bane ko akwai dan kankani akwai mai guba guba wanda abin nan dafin sa ba mai karfi bane akwai kuma wanda dafin sa mai karfi ne shine las'a ana nufin saran maciji shine las'a snake bite ko walaysa al'alamu kal alami haka nan shi ma radadi ba kowane ba kamar kowane irin radadi bane wani radadin yafi wani radadin yafi wani radadin radaduwa da kuma tsanani da karfi yace wa hakaza to haka kun ga wannan tofi'in ai yayi ko ba haka ba kowane nassi nan yayi aiki yawa in an ce ma misali zaka iya cewa to faɗin mujahid cewa ana mudha'afa sai a ce to ma'anar mudha'afa kaifiyatan la miqdar shikin kaga ba a saba ma aya ba wa hakaza qala ibn taymiya rahimahullah haka ibn taymiya ya faɗa yace wa kalamuhu qaribun magana nan tasa kusa take ma'ana daidai take li ta'zimi hurmatil haram domin wato girmama alfarmar harami shi yasa aka faɗi haka to sai mu tsaya anan bayan nan za mu tashi kan asalin sababin da ya sa aka kawo mana wannan hadisi domin kun ga wannan karku manta zancenmu a wannan littafi muke karatu fadlul islam a fadlul islam a babinsa na biyu babu wujubi ad-dukhul fil islam ko daga ciki akwai hadisi daga cikin abin da aka kawo hadisin shine wannan a daga cikin mutanen da Allah ya fi tsana akwai mubtajin fil islami sunnatul jahiliya to ne shine sababin kawo mana ma wannan hadisin haka darasin mu na gaba shine zamu zo kan wannan maganar in insha Allah ta'ala abinda aka faɗa na maganar ilhadi shi ya jawo mu maganar shiga cikin abin da shafi maganar harami da falalarta da kuma ukubar da take samun mutum in yayi laifi a ciki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta Allah ya ƙara sama mana da kuma datar da mu da samun dukkan falala wanda ya aje a wani wuri sawa'un maka ne ko a ko ina ne Allah ba mu tawfiki wajen bautar Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك أنا ما سألك على الدرس هنا مو بس درafin gaba sai mu duba su insha Allah